بهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها آملون da abin da zai ko abin kirki kai ka ya tsone ma ido ka ga sai sai wata gwaninta ka dinga tsoron tsoron ma cewa ko ba a karba ba dan ba lalle ya zama kai shi daidai ba ba lalle ya zamo kai shi daidai ba shi yasa da abin da kai ka dinga jin tsoro daga ubangiji subhanahu wataala to to sai safar mukaddami wato an gama bayani a cikin farlar dariƙa an gama bayani a kan shehu tijjani wani ne shehu tijjani da Allah ta'ala anhu da rayuwarsa an yi magana kuma akan fara'ilu nasa fifice-fificen da Allah ya masa an masa an yi bayani kuma akan farillar 'yan ɗariƙa farillar 'yan ɗariƙa to ya rage a bayani akan ɗariƙa yanzu daga nan har kusan ƙarshe duk magana ce akan fikihu ɗariƙa ce fikihu ɗariƙa ce fikihu na ɗariƙa da farko sai malam saboda fasaharsa ya ga abin da ya fi dacewa a yi magana ma akan to daga wa za a karɓi ɗariƙa inda ɗariƙan nan ba je ake kawai mutum ya je ya kama da kayi ta yi bai ce to ai shi yana ɗariƙa sai an karɓa kuma karɓar sai wajen wanda ya dace sai an karɓa karɓar ma wajen wanda ya dace wannan shine muhimmin abu na farko iza yanda mai yakuta farida wanda ya zo bayan mai wannan littafin yake faɗa iza rumta ahazal wuri da fatar muqaddama idan yana da mutu karɓi ɗariƙa tijaniya to ka zaɓi muƙaddamin da za ka karɓa a wajensa ba kowane kara zube ka je ka ce ba komi da awa mai yiwa ma ba muƙaddamin ba ne hakikatan da'awa ce yake ko kuma matsayinsa takadimin kawai bai kai wani matsayi ba amma a ringa da'awa cewa shine shehi ai shehi ne shehin tarbiyya ne shehin tarkiya ne kaza da kaza a'a to siffar muqaddami za a yi magana akan muqaddami siffarsa wanda shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya masa takadimi shi ke da izinin shi ke da damar ya ba da ɗariƙa tijjaniya ga wani nan gara ka tago da dai shehu tijjani daga shehu tijjani ba ka samu damar ka ce za ka ba da ɗariƙa ga wani ba kai kanka je an baka amma wanda zai bayar sai wanda aka ce shi kansa an kaddamar da shi an ba shi matsayin ya bayar ga wasu shi ne wanda yake da dama
wala yuqaddimu al-ghayra siwa man hafala wala yuqaddimu al-ghayra bai da damar ya ce zai kaddama wani dan an ma ta kadimi kuma an ce ka je ka bada tsarika ba wai wannan ya kunshi cewa ka iya naɗa mukaddami ba ba ka da damar ka naɗa muƙaddami siwa man hasala ne gaban sai ko wanda izinin ya takadimin ya afu gare shi daga shehinsa sai wanda shehinsa ya yi masa izinin ya takadimin ya gabatar da wa'ansu to wannan shi ne yake da damar ya naɗa muƙaddamai a shiyar wannan izinin yakan zo iri-iri akwai masana wanda aka ce an musu izinin su naɗa goma goma su naɗa goma kowane a cikin su ya naɗa goma su ma kowane ya naɗa goma kawai akwai wanda aka ce an musu izini a cikin mutum hurhudu a gaba ɗayan sabon shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda wasu masana Allah masana ɗariƙa suke cewa sahabban shehu tijjani sun kai dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana manzo sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai dubu ɗari da dubu ishirin da dubu ɗari da dubu hudu shi ma shehu tijjani sahabbansa dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu hudu to amma a cikin sahabban nan na shehu tijjani gaba ɗaya mutum shida ne kawai aka yi musu takadimi takadimi wanda yake mutulaki bayan su ba wanda ake ba wanda shau tijjani a halin rayuwarsa za a ce masa takadimi takadimi mutlaki duk wani mukaddami an yi masa takadimi takadimi muqayyadi amma su wannan mutum shida su ne suka samu takadimi wanda yake mutlaki cewa gashi an ba ku dariƙa ta tijjaniya kuma ka iya nada mukaddami ko nawa kuke so a dariƙa shi ma duk wanda kuka nada ma kai masa izinin ya nada mukaddami shi ma yana da damar ya nada ko nawa ehem to duk gaba ɗayansu ba su haura shida ba kamar irin su sai dai aliyu tumasin sai dai aliyu harazin sai dai abu ya aza sai da alwahabu ibn al'amar to wa'annan sai dai mufarar musadat to su duk wa'annan sun sami takadimi wanda yake mutlaki daga shehu tijjani a halin rayuwarsa amma wasu su irin sai imam da gari sai imam da hadu duka da irin su samu muƙayyadi ne sai dai kamar shi sai imam da gari ake ganin bayan wafatin shehu kaji ya samu takadimi wanda yake mutlaki ko dai daga sashen almajiran shehu tijjani ko kuma a halarar gaibi daga wajen shehu tijjanin shi da kansa amma bayan ciruwarsa daga nan duniya to
waya jari za ta muƙaddami wannan hukunci yana gudana a cikin mukaddami shi kansa mukaddamin wanda aka kaddamar din sai an masa izinin ya takadimi ya kaddamar da wani yake da dama in ba haka ba iyakacin sai ba da wurbi ba ba da izini a cewa a bayar ba
kamar dahari matukar zamani
walaisa ya halu dahara daharu uhum.
min muƙaddami Ah, wanda yake masoyin ɗarika tijjaniya ko mai ganin farlar ɗarika tijjaniya ya kwantar da zuciyarsa ya kwantar da hankalinsa She- manzala sallallahu alaihi wasallam ya lamince ga shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu cewa tsawon zamani tsawon zamani har ƙarshen duniya ba za a rasa mukaddamai ba na ɗarika tijjaniya
mulaƙinin aurada hadal alai wanda zai lakana wurdan wannan shugaba tsawon zamani ba inda za a ce mukaddamai na ɗariƙa tijaniya sun yanke sun yanke Ehem, a ta'udu ila hafihi kullu ɗara'iki kama milalu adat ilal ahmadiyya ce fayahuzu hal mahadiyu inda zuhurihi lada mallakul iznu sahihu bi ɗaibati a ƙarshe sai ƙarshen zamani ma mahadi ya bayyana ya karɓi ɗariƙa tijjaniya a wajen mu- muƙaddami wanda yake yana da izini ingatacce a madina shi yasa aka faɗa inda shau tijjani ke faɗa ɗaba'una ya tulu ala kulli ɗawabi mu tambarinmu yana shiga wa duk wani tambari amma ba wani tambari da zai shiga wa namu tambarin duk wani tambari karshe sai ya kai a ce to ina namu a kai dan ka kawo shi za a ce a to sai ka kawo namu amma mu in dai mun yi in dai da tambarin mu a waje to shi kenan ba sauran wani ba a neman sai an samu wani a kai shi yasa a, dukkan ɗariƙu ma ƙarshen zamani duk za su komo ga tijjaniya ne duk duk ɗariƙu za su dawo ga tijjaniya ne a ƙarshen zamani Mm. Sai alhamdulillah. Muƙaddami. مقدم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلزم من أراد أخذ ويرجي to da hadisi ya kamata a lura farawa sai a cikin sai a cika da dai الرحمن to bismillahir rahmanir rahim ما يلزم من أراد أخذ الورد abin da yake nufin cewa wanda duk yake nufin rukon wuridi وما za a yi bayani a wannan babu akan abin da yake nufin cewa duk wanda yake son ya karɓi wuridin tijjaniya وما يلزمه بعد أخذه ya kwato san abin da ya lizince masa kafin ya karba wa ma yalzamuhu da kuma abin da yake lizince masa ba'a da ahzihi bayan ya karbo rizin tijaniya
يؤذى
sahabu walan biya dole nan kai na kalu saboda wazane ko duka kafila a wani bahari ne wata haruju mutaf'ilun sahabu walan mufta'ilun sahabu walan mufta'ilun biya'u mutaf'il to yauda ana ba da wurin tijaniya da kulli musulmi ga dukkan wani musulmi ga dukkan wani musulmi fa shi yasa a kowane irin musulmi ya zo karɓar ɗariƙa tijaniya inda ya yarda da sharuɗin da za a faɗa a iya bashi misali dan mu'tazili ne ko shi'i ya zo zai karɓi ɗariƙa tijaniya duk za a bashi in ya yarda dai da sharuɗin nan da za a faɗa sharadin shi ne ta auliya cewa ba zai kai kansa ziyarar wasu waliyai da ba a dare ka tijjaniya suke ba مسجلا a musjala bisa wawaitawa kuwa
سواء su ne ko والأحياء wanda suke rayayyu wannan ziyara fa da aka yi hani daga gare ta a ɗariƙar mu ziyarar ta'alluki ziyara ta ta'alluki ita ce daga gare ta a tariƙan mu ziyarar rataya ziyarar kaibara to ita ce wanda yake an yi hali ba ziyara ta gargaduwa ba ziyara ta gargaduwa wannan ba laifi
wata harudu sahar na yawan ziyara wanda yake za a ita da neman madadi to ita ce ake hani daga gare ta wata harudu sahabu amma sahabban annabi Allah ya gare su gaba ɗayan su sun fita a duk wanda yake sabon annabi ne dan ɗariƙa tijaniya ya iya ziyartarsa kuma ko da da neman madadi ne daga gare shi walan biya wa haka nan annabawa sun fita ba a hane daga ziyarar annabawa ba hasan almajiran ɗariƙa tijaniya su ziyarci ba'arar sashe wa za ta hasanu wannan abu ne mai kyau izajara idan ya gudana
wa kullu man akhadha an shaykhin ga wata ka'ida wadda shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ya ce ka'idatu adfalaha shuru وهي أن كل من هذا شيء وزاد سواه فإنه لا ينتفع بالأول ولا بالثاني dukkan wanda ya karba daga shehi wa za su wawu ya zamo ya ziyarci waninsa da niyyar ta'alluji ko neman madadi lam yanfa'ali ne ba zai amfanu da shi ba da shi na farkon ba kuma zai amfana da wanda ya ziyarta din ba
wa nahnu ma lana bi zawrihim agharab shi yasa ya rasa biyu ya rasa biyu wancan wanda ya karbi da rika tasa bai amfana da shi ba wannan kuma wanda ya ziyarce shi shi ma bai amfana da shi ba wani hadu mu yan ɗariƙa tijjaniya malam ya fi garar ba wata bukata da za ta sa mu ce sai mun ziyarci wani wali bima nahana anhu saboda hairumin farar a ciyayyen wanda ya fararta shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce a bi shi ya hane mu daga gare shi
wa ma'a dhalika lana minhu du'a tare da cewa tare da haka mu nan ba kyale mu aka yi sasakai ba an ba mu musayar haka an ba mu abin da in mun yi za mu samu abin da duk wani wanda ya ziyarci waliyi ko a ina yake ko yaushe mu za mu samu in mun yi shi za mu samu sahihul isnad me ingantaccen isnadi kuwa shakkin arab ba da kokonto da ya bijira ba faman tala jawharat al-kamali abin da aka ba mu wanda yake musanya shi ne cewa duk wanda yake ya karanta jawharatul kamali adadin a adadi nawiya hadha al-tali ya alhali yana mai niyyar ta mai niyyar wannan jawharatul kamal wato ya karanta ta mara bakwai da niyyar ziyarar dukkan annabawan Allah da waliyan Allah ya ni- ya ba da ladan wannan jawharatul kamalin da ya karanta ga halara annabi sallallahu alaihi wasallam ma abucin daukace daukace ziyadatan eh, bil arsal dan ziyara ga shugaban manzanni كانت له تعديل دور الرسل wannan jawharatul kamalin da ya karanta bakwai sai ta zamo ta yi daidai da a ce ya ziyarci dukkan manzannin Allah tun daga annabi Adam har zuwa ga annabi musallallahu alaihi wasallam والأنبياء da dukkan annabawan Allah وكل da حسد dukkan wani kudiri da Allah ya yi da duk wani waliyi ma na Allah da duk wani waliyi ma na Allah Eh, أدبار نبينا kamar ya ziyarci annabinmu ne نعم فيا له فخارا ya wannan abu ya isa matuƙa wajen ai alfahari da shi
ففعل ka aikata wannan سبا لك a biyo ummi uwata ubana da uwata duk farfa ne gare ka ما قلته ka aikata ma qultuhu abinda na faɗa kasar in kayi za ka rabauta da alheri wanda yake mai yawa ka rabauta da alheri wanda yake mai yawa kenan ne tazilikin anin nabi kaunahu yuhbidul amal to tahzira ko so wasu da tahzira
لا تكبرا da muka ce wanda duk ya karbi dariƙa tijjaniya kai ya ce zai ziyarci wani wali wanda ba dariƙa tijjaniya yake ba inda ziyara ce ta iskin dadi wannan daga gare mu ba girman kai ba ne alafa dace na ga shagabanninmu قول مزايا ma'abuta darajoji da ɗaukaka
هلا ba muna girman kai ba ne ga waliyai a'a kalla ba haka ba ne نابهم لدينا alfarmar waliyai muhtaram abin girmamawa ne ladaina a wajenmu dariƙa mu ta zo da cewa a girmama dukkan waliyan Allah saboda duk mai sukan waliyin Allah ko mai raina waliyin Allah to ƙarshensa mummunan makoma zai gamu da ita وصاب لآل المصطفى لساد الم- آه، لآل المصطفى كون لنجل المصطفى أو لساده كذا الأولياء آه، كذا الأولياء مطلقا دون توبة haka nan wata bus duk mai faɗar bakan magana linajin mustafa ga sharifai zai game da mummunan ƙarshe wani sadi ko mai faɗar bakar magana ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin su shi ma zai mummunan ƙarshe ne kazal auliya haka nan mai faɗar bakar magana ga waliyan Allah mutlakan suna nan ko ba sa nan na tijjaniya ne ko ba na tijjaniya ba dole taubati in dai bai tuba ba to zai yi mummunan karshe zai ga mummunan karshe shi yasa mu alfarma dukkan waliye a ba girmamawa ce a wajen mu to
lillah me zai hana mu girmama alfarman waliyai wa hum ahlul ma'arif alhali ko su ne ma'abuta ɗaukaka da gi- da girma
wa tasra ghairihi to awradi ana ba da waridin tijjaniya ga wanda ya ɗauki tarka gairihi barin wani sanin al'auradi daga wuridai tarka ɗin madufi ne akan me kenan da aka nasance shi tanko yuɗani kulli muslimin tahammala adama daurin auliya'i musdala adama an adabta ne kan adama adama ɗin ko maƙoli bihi ne ya tarka gairi ana ba da wurin tijaniya ga dukkan musulmi da ya yadda cewa zai bar wani tijaniya min raniya shi ne za a iya ba shi ɗariƙa tijaniya to sai kuma ya yarda da cewa ba zai bar ɗariƙa tijjaniya ba har lahira har ya koma ga ubangiji wannan su ne sharuɗa guda uku wanda yake na inganci wanda in aka yi wasa da kowane ɗaya daga cikinsu sai mutum ya fita daga tijjaniya
wa man ba'd ma taqaddama na bas shi yasa yace wa man nabaza wanda ya jefar li ba'ari ma ta kaddama da sashen abin da ya gabata wanda ya jefar da sharadi ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda uku da aka ambata a baya ya taɗe duniya da lahira idan dai ya kasance ya riki ɗariƙa tijjaniya in bai rika ba shi kenan ba a cewa mutum dole zai shiga tijjaniya sai wanda yake so amma wanda yake son sai ya yarda zai aiki da wannan sharuɗa in bai yarda ba ba za a ba shi ba wannan narko da kuka ji ba faɗa aka yi gaba gaɗi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanka alkai shi ya faɗa li shayhina wa shayhin mu ya kazatan a waltsake ba koko ba jayayya ba jayayya a ciki nan uku sai kuma ya zo ya saba ɗaya daga ciki ya yi nadama sannan daga baya sabunta ɗariƙa ya kufuta in ya komo cikin ɗariƙa ya gyara shi kenan ya kufuta afallahu amma salaf haka nan kuma ita ana ba da ita ne ga dukkan musulmi da ya ɗauki cewa zai aiki zai aikata duk abin da manzo mai shiryawa ya umarni da shi dariƙa tijaniya ba ta masu jifa da sunna annabi sai wanda yake ya lamunce cewa zai aikata abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi da kuma barin abin da ya hana mu daga gare shi wazajar ko ya tsawatar da mu shi wannan fi'ilu din shi me yasa aka rafa'ance shi kenan kaza ka fi'ilu ma bihi hadi amar wa tarku ma anhu nahana wa zajar me yasa aka rafa'ance shi shi yasa ya zama mutadaba kaza ka ya zama labari kaza ka shine labari to shi a shau tijjani Allah ya dagare shi yadda yake tsawatarwa daga laifofi na zuciya eh ne gaban ga a menene gaban eh gaban dai aksara ya kasance ya fi yawa tsawatarwarsa daga laifuffuka na zuci ya fi yawa daga tsawatarwarsa ga laifuffuka na fili daga wanda suke na fili duk dai an ce a bari wazaru zahira lismi wa batina duk an ce a bari to amma abin da yake faruwa mutane jewa sun fi halaka da laifuffuka na ɓoye laifuffuka na fili sukan halaka bayi amma bai kai halakarwar laifuffuka na ɓoye ba laifuffuka na ɓoye su ne masu yi wa mutum kisa amma ba a san yana da su ba shi kansa bai sani ba gani yake daidai yake shi yasa da shi Usman dan Fodo yake faɗa a wani littafi nasa yake cewa ya akwai magana da Harisul Muhasibi yake faɗa Harisul Muhasibi wanda yake tasawufi ne an yi shi tun karni na uku mili to kai ka fi matsawa ma wajen nisantar zunubai na zuci na koyi saboda so da yawa mutane sai su ta himma wajen barin laifuffuka na zahiri amma kuma suna hakkewa na baɗin bayan na baɗin nan sun fi sauran halakar da mutum ya lissafa laifuffuka wajen guda arba'in da biyar wanda suke dinna baɗinin ne wato abdulgani nabulsi daga baya ya wake wasu ɗabi'o'i guda sittin laifuffuka guda sittin wanda suke dukkaninsu na zuci ne wanda a kiyaye su wanda shari'a ta zo da cewa a kiyaye su ya wake su a baitoci to domin ita lakauniya domin zamo wata ɓoyayya ce a aikin bayi tare da cewa shirfi jani yana tsawatarwa daga dukkan zunubi yana tsawatarwa daga dukkan zunubi amma dai ya fi tsanantawa wajen cewa a bar wa'annan laifuffukan wanda suke na zuci domin ɓannarsu sun fi ɓannarsu ya fi alhamdulillah radiyallahu ta'ala anhu ya tsananta tsawatarwa a cikin abin da yake an ciro kaunuhu zamowarsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana bata aiki shauta jane ce to a kiyaye shi ina misali kamar jinkirta sallar la'asar har rana ta faɗi wanda duk ya jirkita sallar la'asar har rana ta faɗi an yi ittifaqi ya bata aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وكر أهله وماله wanda sallar asar ta tsere masa kamar an yanke masa iyalinsa gaba daya wasu ma malaman suka ce ba sai lalle rana ta faɗi ba in mutum da gangan ya jinke ta sallar asar har rana ta fara jaja to kamar yayi asarar duk abin da yake da shi ne kamar yayi asarar duk abin da yake da shi haka yana daga wannan yin kaza ga wanda yake kamamme annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kaza ga wanda take kamammiya to aikin shekara ɗari na baya dukkansa ya ɓata shi ya ɓata aikin shekara ɗari na baya ya sa ka gaba nan haka nan wato yin gori ga iyali shi ma yana cikin abin da yake ɓata aiki yin gori ga iyali yana cikin abubuwan da suke ɓata aiki haka nan da awar wilaya mutum ya ce shi waliyi ne alhali ba waliyi ba yanzu koyi da'awar cewa shi yana da izini alhali bai da wani izini to duk wa'annan abubuwa ne dai wanda aka ce suna bata aiki shehu tijani ya tsawatar a cikin aikata duk abin da za a ce ya bata aiki to shehu tijani radiyallahu ta'ala ya kasance yana cunawa da cewa a aikata abin da yake farro aini a tsaya aikata duk abin da yake faru aini abin da duk san Allah ya faranta ma to lallai ka zo da shi musamman wanda aka ce kowa dole ya zo da shi kamar sallah kamar azumi ga wanda yake lafiyayye ya kauni ya saboda zama wata hiya asasu dini ita ce asalin addini ita ce asalin addini ita ce harsashin addini wanda bai zo da fururu aini ba ya tsaya zuwa da nafila ko kuma faro kifaya to aya bai samu har duk gini ne yake dukkan gini ba kan harsashi ba ba tabbata zai ba duk yanda gini zai kyau daga sama in harsashi babu a kasa rushewa zai to tare da zama wa shehu tijjani da aka ce shehu tijjani yana kwaɗaitarwa lalle lalle a zo da abin da yake faro aini ka ɗauka cewa yana nuna cewa an zo da faro ainin ai shi kenan an kubuta a'a tare zama wa shauti dani yana faɗaitarwa yana tunawa da cewa a zo da duk wani lamari da ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama ko kuma wato da a ƙur'ani duk abin da yake zo daga annabi sallallahu alaihi sallam ko daga ƙur'ani cewa a kula da shi yana daga wannan kula da dukkan haƙoƙi da na Allah subhanahu wata'ala da na bayinsa to duk a kula da su to haka nan kuma shau tijani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗaitar da jama'arsa ya tuna jama'arsa cewa lalle su yawaita kawo mukaffiratu zunubi abubuwan da suke kankare zunubai wanda mukaffiratu zunub suna da yawa akwai malaman da yake sun yi littattafai ma a kan waɗannan irin su ibnu hajar al-asqalani su almajirin su sahawi su suyudi duk kowanne a cikin waɗannan yana da littafi akan abubuwan da suke kankare zunubai an faɗa abubuwa da yawa masu kankare zunubai irin su faɗin la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir marra ɗari satar da yamma wanda duk yake haka zai kankare zunubansa lizinta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan kare zunubai ce lizinta saifi hizu saifi safa da yamma haka lizinta musabba'atul asharu haka eh duk wannan amma zunuban da ake faɗa za su kankare zunuban da suke a haƙƙin Allah subhanahu wata'ala zunuban da suke a haƙƙin bayi shi kuma wannan wasu malaman suka ce idan mutum abinda da yake wajibi akan bawa shine yayi kokari wanda duk ya san yana da wani haƙƙi a kansa to ya ba da wannan haƙƙi in ya zama yana halin da ba zai iya bayarwa ba yana halin da ba zai iya bayarwa ba to duk dare ya ringa ɗayan ko bayan kowace sallah bayan kowace sallah ta ya ringa istighfari marrajiyar ga duk wanda yake yana da haƙƙi a kansa to ana sa ran wannan wato zai kankare masa wannan haƙoƙin da suke kansa wasu suka ce haƙƙin in ya zama na mutunci ne kawai ba na dukiya ba wasu suka ce da na mutuncin da na dukiyar duk za a biya masa haka nan inda ya yi istighfari biyar to haka nan wato akwai maganar da sha'arani ya ambata cewa wanda yake haƙoƙi suka yi masa yawa na jama'a ya rasa ya zai ya yarda da masu haƙoƙin nan to abin da zai shi ne dukkan dare ya ringa karanta kul huwallahu da kul a'udhu birabbil falaki sau goma sha biyu ya ba da ladan su a takaddun masu wannan haƙoƙin don ya gama karantawa da ce Allah salli wa sallim ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asibni ala ma qara'atuhu waj'alhu fi sahaifi man lahu alayya tabi'atun fi malin aw irri to wannan zai ɗauke masa nauyin ana sa ran zai ɗauke masa nauyin inda ya zamo ya rasa yanda zai ba wai inda yake yana da dama ba ya da gangan a'a ya zamo ya rasa abin yanda zai iya biya haƙoƙin nan to ya karanta kul huwallahu sha biyu tare da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas eh sha biyu sannan bayan ya gama ya ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصبني على ما قرأته واجعله في صحائف من له علي تجأة في مال أو إر to aka ce ana sa ran wannan zai zamo sababi ne ne zamo duk an kanka an ɗauke masa wannan nauyi to haka nan kuma shau tijjani ya yi umarni da kula da abubuwan da suke masu tsarkake zukata bawa ya kula da zuwa da abubuwan da suke masu tsarkake zukata ne barin zuciya ta yi dauɗa shi ke kawo aikata zunubai ma na zahiri zunubi na ɓoye shi ke sabauta zunubi na zahiri wanda yake zuciyarsa tsarkakakkiya ce yaushe laifi na zahiri zai daga gare shi in ma ya yiwu sai ya zamo shi ne farkon mai kokawa a kansa ba zai ji daɗinsa ba ba zai ji daɗin zunubin ba abin da yake kawo bawa ake faɗawa zunubai ba me ake cewa ba kama hannun yaro zuciyar da take muni shi ke sai zama yana jin daɗin zunubin sai zama zunubin ya masa daɗi kalla ban rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna shine to da aka tsarkake zuciya shi kenan sai a huta da laifuffukan ma na zahiri to wanda ubangiji mai girma ya kaddara cewa sai ya yi zunubi
وليس لازما له التجديد to shi kenan dan yana ɗariƙa tijaniya ba za a ce sai ya je tajjidi ba yana nan a ɗariƙarsa yana nan a ɗariƙarsa to akwai kaya da mai sharhin wannan ya kawo a sharhin sai yake cewa ya karanta a wani littafi ko da yake da daɗewa ce akwai akwai wani shayi da aka yi babba ibnu nasir ibnu nasir ibnu nasir din nan akwai wani almajirinsa yana nesa da shi to shi almajirin wani zai taho wajen shehin nan nasa sai ya ce in ka je ka faɗa wa malam ina cikin bala'i ga abin da nake ga abin da nake ya faɗi wani laifi wanda hukuncin duk wanda ya aikata shi a kashe shi yace ga shi shi nake ta yi in na tuba ma ku sai in warware tuban ya zan yi da shi wannan ya zo ya faɗa wa malamin nasa shi ibn nasir sai ce ka je ka faɗa masa in ka koma ka faɗa masa abin da ake nema daga gare shi dai duk sanda ya zini don ya koma wannan bai yanke abin da ke tsakanina da shi ba har yanzu shi muridi na ne har yanzu kan shi muridi na ne sai da abin da yake kansa duk sanda ya zunubin ya tuba tuba na gas na hakika kuwa don ya sake koma wannan ba ya dauke ya ce zamu wasa almajiri na ba to to alhamdulillah ya ta da wasu baitoci shi yasa keban shehu tijjani da dai ba su da yawa na rubuta su bismillah rahman rahim ya rabbi salli ala alhadi wa itratihi wa sahbihi wal imam al qutb tijjani inna bi mawlidihi natlu madaihu lakay nafuza bi qurbi shaykh tijjani ya rabbi zinna yakina fi dariqatihi dariqati sunnati al garra wa irfani dariqatu man yakun fiha yanal madadan minan nabiyyi bi sirri shaykh tijjani يا رب كن أوننا في كل جلوتنا على جميع العداء وجمع الشيطان واهزمهم يا عزيز رد كيدهم والفبنا أبدا مع جمع إخوان ويسرن أمور العبد مع نفر قد صاحبوه بسر الشيخ تجاني واستر مآيبنا وغفر جرائمنا ونجنا يا لطيف شر نيراني يا رب يا حي يا قيوم يا سندي يا ملجئي فادني بالشيخ تجاني يا ربي وارحم شيوخي زدهم مددا بلانكداء بجاه الشيء تجاني وقر المآرب كلا يا لطيف وكن أونا لنا وهدنا بالشيء تجاني وارغبنا يا لطيف وهم عوزتنا في كل حال بجاه الشيء تجاني وهج أولادنا إلى طريق هدى ونجهم يا إلهي شر فتاني يا شيخ يا أحمد التجاني خذ بيدي إليك ولتركني شيخ إرفاني أنت الذي في قد نرجو نلوذ به وجده من به فزنا بإيقاني كذاك أصابك الذين قد بلغوا عنك الطريقة في جهل وإعلان كشيه محمود ين كو كشيه محمود ينمى التونسية لقد طاب الزمان بذكراه بفتيان وسيدي من إلى رياه ينمى لقد أرها فريدا بعلم جمع أقراني kullum ya lizinci kullum ya lizinci yi kwarai kuwa kaga fa'ida ta farko duk daga sharhin wannan ne fa'ida ta farko manista ga fara lima zuni dubura kulli salatin hamsan wa haqahu an ce wanda ya istighfari ga wanda ya zalunta a bayan kowace sallah bayan kowace sallah sau biyar to ya biya haƙƙinsa ya zakara shi a rani radiyallahu an to ko da yake ma an fada to ga fa'ida ta karshe kuma fa'idatu man asurat alaihi taubatu wanda yana son ya tuba amma kuma ya kasa falyuktir min qira'ati idza jaa an-nasrullahi wal fath ya kara ya yawaita daga karanta surar idza jaa to Allah zai hore masa tuba wa man asura alaihi qiyadu nafsihi wanda ya ja kansa ga tafarkin alheri ya gagare shi فليكثر من قوله حسبنا الله ونعم الوكيل to ya wai ta fadin hasbuna Allah wa ni'mal wakil wanda yake ja kansa ga tafarkin alheri ya gagare shi to abinda zai ya lizumci yawan fadaita hasbuna Allah wa ni'mal wakil da niyyar jan kan nasa sai ya zamo jan kan nasa ya sauka gare shi to alhamdulillah وشدد تعذير في الذين قل عن النبي عن da ka za a karanta shi ya tafila take mustaqilin to ya za a fidda taf'ilan baitin da ta yi kuwa anin nabi mutaf'ilun ta yi to da baitin kaunuhu kaunuhu yuhu kaunuhu yuhu mufta'ilan shi kenan an sami menene ya shiga kenan a cikin kaunuhu mufta'ilan an samu dayu dayu bitul amal mutafilun shi ma an sake samun habanu to
kai wani bayan cewa cewa duk wani duk wani duk wani cewa Wa?
dan mu je mu kuma soyayyen Allah ne masoyin wannan Allah ne ma nan waje shi duk duk ko wannan ai wilaya amma wilayar ai iri iri ce akwai wilaya amma akwai wilaya hasa wanda yake ya da'awar wilaya amma to wannan ai ba shi ake magana ba dan ya ce mummuni shi yana mummuni yace shi mummuni ne ai shi kenan wannan mummuni ne amma yace an masa fatahi ko an yi masa kashafi ko ya san Allah ya yana cikin ma'arifa to wannan ake nufi wilaya hasa ita ake fada a nan Mhm, wilaya hasa ake fada to akwai wilayar amman ko da wilayar amman wasu cikin malikawa cewa suka yi kan mutum ya fada kansa eh, gaba gadi ya ringa cewa in Allah ya so man qala inni mu'minun yumna'u min maqalihi in sha'a rabbi ya fadin wa zali malikin wa ba'ru tabi'i yujibu an yaqula hadha ya nabi ko ko mala abokar haka ne wani masu tofatul muridi ko ya da ko bismillahir rahmanir rahim
ومن عليه كتب المجيد وليس لازما له التجديد ومن عليه katabal majidu كتب المجيد wanda Ubangiji mai girma ya rubuta aukawa a cikin zunubi a kansa daga 'yan ɗarika tijjaniya don faɗa da cewa shau tijjani ya tsawatar ya faɗa 'yan ɗarika kiyayi faɗawa aiki wanda yake mummuna a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala to amma idan ya zamo Allah ya rubuta akan bawa falaisa lazuwa lahu tajridu ya sabunta karɓar ɗarika ba wajibi ne a kansa ba wannan bai yanke shi da shehu ba كذاك الصلاة بشروطها kaza salatu كذا الصلاة نعم بشروطها kaza salatu yana daga abin da shehu tijjani Allah ya dagare shi ya kwadaitar a kansa ya mai da shi lalle akan yan ɗarikarsa kula da sallah a tsaya a kula da sallah bi shuruɗiha tare da sharuɗan tafa التي قد حررت wadda yake an tabbatar da ita a littattafan yan ma'abuta sunna yanda a littattafai aka yi bayanin cewa a zo da sallah a zo da ita haka a kula da sharuɗa da rukunai da ladubba da sunoni da hay'at
إياك إياك na hane ka na hane ka نقر الديك da tsakurar da zakara kakai sallah sallah sai zo shirka a ka ɗaga ko kana ruku'u ka ɗaga ba dumani na ba a yi tidali to ba wannan ce sallah ba wannan ba sallah ba ce la ta fa'al kakka aikata لكونه الصلاة مبطلة domin yin haka yana bata sallah sallar duk da ba itidali ko tsumani na ba ingantacciya ce
وصل مع جماعة سنية kuma duk sanda za ka yi sallah ka nemi jama'a sunni ta sunna ka yi sallah tare da su
إياك إياك abin yanzu a to mutane da yawa ake sakaci don sai ringa ganin wai yana da rigar mato don ya bi wannan ai wata dama ce yake da shi saboda yahudu sun riga sun sa wani makirci ya shiga zukatan mutane cewa dama mutum yana da yanci ina da yanci ba sai na saurare ku ba na buwa'in nan ma ba sallah suke ba duk ma musulmi ba ne wannan banna ce babba wa sallima a jama'atin sunniya kai sallah tare da jama'a wadda take ta sunna da yawa za ka ga guraren da yake ake zagin shi tijjani amma sai ka ga dan ɗarika ya je wai da wannan zai wannan zai koyi da su saboda yana da wata bukata ta duniya a tun ɗaya suke sallah domin ni kuma ina da bukata karfe biyu a sai a sai in je in yi su ba wannan banna ce babba to
إياك إياك مع na ne ka kware ka kiyaye kakkace za ka yi sallah tare da waɗanda suke kangararru masu zagin shehunai masu zagin iyalin gidan annabi ba kai ba sallah tare da su ko masu zagin sahabban annabi
ولا تصلي خلف قال kakkai sallah bayan makiyin shehu نعم mubgiri ne gaba da shehu tijjani musulun da yake inkarin da yake wa shehu tijjani al'adarin girman sa min munkari daga zaman wasu lamari ne abin ki abin ki a shari'a
wasu karul alabi Ah, su- ah, sukari wanda yake mai guda guda shaykhuna shehinmu ya yi umarni da barinsa wa an sharabihi zajar ya tsawatar da kan ana kawo musu ne da gauro cewa sukarin nan da kashin ne mushe ake saboda cewa wai in an sa a wutan ma ai gashi yana komawa ja wa ai kashin mushe ne ah, ake hadawa ake da shi to shi da ya ji haka sai ya ce to ko wanda ya sake sha kan wanda ya sake sha to kuma daga baya da aka zo aka bashi labari wanda suka je haccan har italiya din suka gani cewa ashe ba haka ba ne ake fashi ne dan allah shi ya sa ba zan koma ba da ya zama a sannan wayansu a cikin almajiransa a gabansa za su ya wayansu kuma su bari cewa bai ce da kowa kayi ba daidai ba kowanne a cikin su wala ma a talaitinu inda juhainatin fa qala nabaznahu li rabbil bariyati fa mi sahabihi shurbu lima ra'ahu jaharatan wa tarikuhu afa ibqa a kusati to
na na ya kauni bi domin zama wasa abin al-hamiri ehe abin al-hamiri ehe ne gaba na yusna'u ana yin sa ne da kashin jaki jakuna yanda aka zo aka faɗa na wa sahha an hadha al-imani ma tara abinda za ka gani menene gaban min ba'd min ba'd min ba da zalbaiti bayan wannan baitin musaddara ya zo abin rubutawa to saha ya inganta an hazan imani ya tsawatar ya tsananta a kanta kwarai kwarai har dab da wafatinsa bai awa ɗaya ba bai rage awa ɗaya ba tsakanin faɗan magana da wafatin sai sake maimaita ta ya nanata cewa wannan fa lalle a kula da ita
tarikun ima'ahu fi duk wanda ya bar fiyanginsa mata a cikin cutuwa ko bai mai da su sadaka ba bai kulle su ba ya mai da su sadaka أو بيعها ko kuma ya sai da su
لأحد لأحد da الشرطين ɗaya daga sharuɗan nan ya sai da ita bisa ɗaya daga sharuɗan nan wato ya sai da ita ko dai ga wanda zai aurar da ita ko ga wanda zai kulle ta to wanda duk ya bar baiwarsa mace bai kulle ta ba bai aurar da ita ba shi kuma bai sai da ita ba ga wanda zai ɗaya daga cikin biyan to ba ruwa na da shi ba wani abu tsakanin ni da shi in da shehu tijjani to
ومن يجالس مبيض الشيخ wanda duk ya zauna da makiyin shehu tijjani to halak ya halaka wanda duk ya zauna da makiyin shehu tijjani to ya halaka وظل في ya مكانه ya bace a cikin jejina wata hulak da kuma cikin duhai
وشدد النحية مه.
والرسول Mm, manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsananta mana hani daga wannan fiza a cikin wannan maganar ta zama da makiyin shehu فلتعمل بما يقول kai aiki da abin da manzo ya faɗa kakka yadda ka zauna da makiyin shehu tijjani اختر لنفسك الذي أطاع ka zaɓi wanda yake mai biyayya ga kanka in za ka zauna ka zauna da masoyin shehu tijjani
إن اتباع domin ɗabi'o'i tasrifin ɗiba'a tana sata ɗabi'a kana ganin kai masoyin shehu tijjani wai ai ba komai za ka zauna da wanda yake ba masoyin shehu ba ai za ka jayayya da shi ko abin da ya kama da haka ƙarshen ta cutuwa za ka sai ka dawo ya ringa janye ka ko ya ringa kyautarka ko ya jefa ma wasu wasi a cikin zuciya shi yasa ka kiyaya ka kiyaya والشيخ قال shehi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi ma wannan abu ne wanda yanzu ya zama wato ya ya yi yawa ya yi yawa sai zai ce koyaushe ma shi abin da ya ji daga munkirin shi zai ringa yaɗawa ko irinsa zai ringa ɗauka yana abin da ko ya ɗauka wai akan wannan ne zai gina rayuwarsa cewa ai bara zan samu amsa akan wannan Ah, wanda so da yawa inda illa abin take ma shine rikitar da mutum kawai suke yi likita da mutum kawai suke yi sai ya zamo abin da ya dace ka dosa ba ka dosa ba sai kawai alakana ma rena na gaba rena malamai rena shehanne rena iyaye rena manya gaba ɗaya zama bawa ya ringa ganin wai wannan kuma ai ba komai bane wata su na ofis